الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيولا هدي شاهد نوغا وترجب hijirar 1447 inda ya muwafaka da hudu ga watan daya shekara 2026 miladiya ci gaba da karatun littafin kawa'idu sala ko kawa'idu tauhidi wassala wanda ya shahara da suna kawa'idi a darasinmu na tara kenan za ta shi babun fi sujudi qabla salami to ya ce babun ai haza babun fi sujudi da za a yi bayani akan hukunce-hukuncen sujuda kamar wuraren da ake yin ta qabla salami kamin sallama ƙabliya kenan eh wannan babu ya ƙulla shi don ya yi bayani akan wurare da ake buƙatan wato mutum ya yi ƙabliya kamin sallama wa amma sujudul ƙabliyu amma sujuda ƙabliya kamin sallame sallah fasabi'atun bakwai ne e to shi ma wannan da ɗan gyara a kai taƙaita cewa wuraren da za a yi sujuda gabanin sallama bakwai ne to wannan shi ma ba haka ba ne wuraren suna da yawa eh suna da yawa sosai sosai kuma ba maganan bakwai ake ba eh kuma za mu ga shi bakwai din ma bai kawo su ba shi da ya ambata eh wanda ka nuna kaga akwai kuskure guda biyu kenan to saba'atin in yana nufin iya bakwai dai to wannan ba haka bane da akwai waɗanda malamai sun ambace su a cikin littattafai kuma cikin wuraren da za a yi ƙabliya amma kuma bai ambace su ba bai ambace su ba faman nasiya wanda ya manta ta kabira ta yi kabarbari guda biyu fa'aksara ko fiye da kabara guda biyu ghaira takbiratul ihrami in dai ba kabbara harama bane sajada qabla salami to yayi sujuda gabanin sallama yayi sujuda gabanin sallama ma'ana a ƙarshen sallar sa kenan bayan ya kammala rak'o'i wa man nasiya sami Allahu liman hamidahu wanda ya manta faɗan sami Allahu liman hamidahu marrataini ya faɗe shi ya manta shi har sau biyu fa aka sara ko fiye da biyu sajada qabla salami to zai yi sujuda gabanin sallama abin da ya kayyade da cewa marrataini saboda sami Allahu liman hamida ko kabbara wadda ba kabbara harama ba to sunna ce amma ba su kai a yi musu sujudu sahawi ba su kaɗai sau ɗaya dole sai in sun an manta su kamar sau biyu haka ko sama ga haka eh ba sunnoni ne waɗanda ake yi wa sujudu sahawi ba eh a marara ɗaya wa man nasiyal jalsatal wusta wanda ya manta zama na tsakiya yana nufin zaman farko to sajada qabla salami shi ma ya sajada gabanin sallama to shi ma dai haka zaka ga wasu daga cikin malaman fiqihu suna kawowa zaman tsakiya amma abin da yafi dacewa aljalsatal ula eh ba wai aljalsatul wusta ba saboda an ce zaman tsakiya to ya nuna kenan an yi wani zaman sannan aka yi shi bayan an yi shi kuma sai aka sake yin wani shi ɗin sai ya zamo a tsakiya wanda kuma kaga ba haka ba ne duk da wasu na cewa a'a dalilin kiransa da zaman tsakiya ai kamin a yi shi an yi wani abu na sallah an yi wasu raka'o'i to abin da dai fi dacewa aljalsatul ula eh shine ta'abiri wanda ya fi dacewa ai to amma shi mai kawa'idi banda shi ma wasu malaman zaka ga haka suke kawowa wa man nasiya tashahuda wanda ya manta tahiya sajada qabla salami yayi sajada gabanin sallama yana nufin lafazin tahiyan wanda ya manta shi to zai zai sujuda gabanin sallama wa manna ƙasa wanda ya rage wazada ya ƙara aka samu annaƙasu wa ziyadatu ma'an a sallarsa ko dai muhakkaka ne ko mashkuka ne to sajada qabla salami duka dai zai yi sujuda gabanin gabanin sallama waman asarra haka wanda ya asirta karatu fi ma yujharu fihi a inda ake buƙatar a bayyana wuraren da ake bayyana karatu to sai ya asirta a sallan farilla to shi ma sajada qabla salami to zai yi sujuda gabanin sallama intaha as-sujudul qabliyu sujuda qabliya ya zo ƙarshe eh to kaga akwai manta karatun sura wanda yana cikin abin da malamai ke yawan kawowa ma a farko farko to kaga a bayanin sa bai ambace shi ba eh wanda manta karatun sura to ana yin qabliya eh to kaga sai ya zama cikon na bakwai din da ya faɗa kenan eh ok haka to ai an huta kila sun kara daga baya eh to yayi wasu nisan din ba kawo ba eh ya kila din ya kawo ko masu kwafin ne su ne basu abin nan ba yana yiwuwa din kuma a'a sun ga bai kawo bin su sai suka cika da littafin bai da suna kowa ya gara ma zai iya ɗauka ya shigar da wani abu Eh, amma dai abin da ya zama zahiri shi bai ambata ba eh, don tsofaffin nusakh waɗanda aka sa wannan duka kaga sababbin bugu duk ba su da shi irin na rubutun hannun nan mm, to za ka ga babu babun fis sujudul ba'adiyyi shi kuma wannan babi zai magana akan sujuda ba'adiyya wurare ko abubuwan da in sun samu mai sallah to sai ya ba'adiyya wa amma sujudul ba'adiyyu amma sujuda ba'adiyya fa sab'atu to su ma bakwai ne wa man takallama sahiyan wanda ya magana a halin raukanuwa ba da gangan ba to sajada ba'ad salami sajada bayan sallama wa man sallama wanda ya sallami sallamin raka'ataini daga raka'a biyu sajada ba da salami to bayan ya cika sallar tasa in dai ba bai raka'a biyu ba ce to sai ya sajada bayan sallama sai zama wannan sallamar da ya ta zama matsayin ƙari kenan man za da raka'atan wanda ya ƙara raka'a au raka'ataini ko raka'o'i guda biyu shi ma sahiyan ya kamata ya kayyade shi da sahiya don inda gangan na sallah ta ɓaci to kamata ya ce wa manza da raka'atan aw raka'atayn sahiyan sajada ba'a da salami sai ya sajada bayan sallama wa man istankaha shakku wanda kwankwanto ya aure shi ma'ana yayi masa yawa ya zama masa rashin lafiya duk abin da zai sai ya yi shakka to shi ma duk sanda kwankwanto ya same shi sajada ba da salami sai ya sajada bayan sallama e, ba ko da tunanin yake bai yi kaza ba to wannan abin ba sai ya kawo shi ba tunda kwankwanton ya riga ya zama masa kamar ɗabi'a kawai abin da aka ɗora masa to ba diya zai yi wa man jahara wanda ya bayyana fi ma yusarru fihi a inda ake asirtawa wuraren da aka ce sunna ne a asirta karatu shi kuma sai yin manta ya bayyana da raukanuwa sai jada ba da salami to shi ma dai ƙarshen sallah sai ya yi ba'adiyya bayan ya sallami sallah wa man jalasa wanda ya zauna fi raka'atul ula a raka'an farko kuma ba wurin zama bane ne tunda ana zaman tahiya ne bayan raka'a biyu to shi sai ya manta ya zauna a raka'an farko sahiyar shi ma ya kamata ya ƙayyade sajada ba da salami sai ya sajada bayan sallama to haka shi ma wanda ya zauna ga raka'a uku in sallah tana da raka'o'i hudu kamar azhar ko la'asar ko isha eh to shi ma duka hukuncin ɗaya ne in ta har sujudul ba'adiyu sujuda ba'adiya ya zo ƙarshe to kaga shi ma a nan shi da ya ambata kuma akwai wasu da malamai suke ambata misali ko a karatunmu na al'akhdari akwai bai ta karatun fatiha wa man karrara al-fatihata sahiyan kaga sajada ba da salami aka ce ya sajada ba diya wa in kana amidan fa zahiru al-butulan to kaga ya kamata ya kawo shi mutum ya karanta fatiha kuma ya ƙara maimaitawa amma ba da gangan ba an gane? eh ko kuma watakila za a cewa to fatihan rukuni ce can da ya ishara da cewa wa manza da raka'atan fatiha din za ta iya shiga tun da raka'a ita ma rukuni ce to kaga akwai sauran yanzu misali kamar wanda ya dago daga ruku'u tasu wannan da ake yi bayan ka miƙe tsaye sannan kuma sai ka yi kabbara ka je zuwa sujuda tawa malamai suka ce in kan manta ka daɗe tsaye ka wuce tsayin da ake bukata to ka yi ƙari ƙarshen sallah za ka yi ba'adiyya ko ɗan zaman da ake tsakanin sujudu guda biyu shi ma da ka yi sujuda ta farko madadin ka je ta biyu shi ma kan manta da shi ma in ka daɗe kamin ka je ta biyu to shi ba sai ka yi ba'adiyya kamar yadda shehu abdullahi ya faɗi wannan a bau'ul musalli yana cewa au tsawalar raf aminar ruku'i au ma bainar sajidataihi filla zirta zau daga cikin wurare da ake buƙatar mutum ya yi ba'adiyya shine inda mutum ya tsawaita ɗaguwa daga ruku'u ko kuma tsakanin sujudu guda biyu ɗan zaman nan da ake da wancan ɗaguwa daga ruku'u da wannan zaman da ake tsakanin sujudu guda biyu duka ɗan zama ne takaitacce to shi sai ya tsawaita bisa mantuwa to shekhu abdullahi ya ce ya yi ya yi ba'adiyya mun karanta wannan a zau'ul musalli filla zurta zau cikin abin da malamai suka yadda da shi to kaga zai iya kawo wannan in ma dai bai kawo fatiha ba duba da cewa ya ambaci raka'a duba da raka'a rukuni ce ko raka'a biyu haka ita ma fatiha rukuni ce to kaga akwai buƙatar a ce ya kawo wani wanda zai zamo shine cikon na bakwai din sannan shi ma wai ba wai iya bakwai din bane ne tunda akwai wasu da shi a sheku abdullahi ya faɗa a za'ul musalli kuma nan bai ambace su ba kuma duk ane musu sujuda ba da salami to kaga ba wai iya bakwai ba ne eh duk da kuma yana nufin kawai dai shi zai kawo bakwan ne ba wai yana nufin iya bakwai ba ne alal hasar tun haka yake nufi ba babu matsala an gane eh in haka yake nufi babu babu matsala kuma wannan kenan eh to shi yasa daga cikin abin da ka nuna mai littafin ba wani malami ba ne kaga yadda ma yake kawo wasu ibarori a nahawance ma sai kaga akwai matsala yanzu kamar wa amma sujudul ba'di fa sab'atun wa man takallama to wa man takallama nan haƙƙin sai sa fa'un ba wai wawan ba yana cikin wuraren da ake kawo fa'un sai ce fa man takallama sahiyar sajada ba'da salami abinda zai biyo wa baya to sai ya sa wawun sai ce wa man sai ya adafi wa man sallama min raka'atayn eh to kaga da malami ne ba zai yi wannan larabcin ba babun fisahawi allazi la sujuda fihi babe da zai yi bayani akan sahau wanda babu wata sujuda a kai ko ka yi shi sallar kana nan lahiya lau wa man tarakaha wanda ya bar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa fa salatuhu ta matun sallar shi cikakka ce li'annaha sunnatun ghaira mu'akkada saboda sunna ce ba mai ƙarfi ba saboda sunna ce ba mai ƙarfi ba wa man nasiya takbiratan wahidatan wanda ya manta kabara daya min gari takbiratul ihrami in ba kabbara haraba ba aw sami Allahu liman hamidahu ko ya manta sami Allahu liman hamidahu marratan sau daya wahidatan sau daya ba komai a kansa awil qunuta ba alqunutu ba awil qunuta ko ya manta alqunuti da yake a malikiya kunuti a sallan asuba mustahabbi ne mustahabbi ne duk da zance mafi inganci kamar yadda aka sha bayani rashin yinsa shi ya fi saboda rashin dalili wanda yake mai karfi a kansa auraf alyadaini ko yammanta daga hannaye guda biyu inda ihrami gun kabbar harama awitta ya muna ko juyawa gefen dama lokacin sallama awit tasbiha fi ruku'i ko manta tasbihi a ruku'u awit du'a fi sujudi ko manta yin addu'a a sujuda aw allahumma rabbana wa lakal hamdu ko manta faɗan allahumma rabbana wa lakal hamdu to fala shay'a alaihi babu komai akan safi jami'i zalika a cikin dukkanin waɗannan da aka ambata li'annaha sunnatun saboda dukkaninsu suna matsayin sunna ne eh la yasjudu laha wanda ya bar su ba zai musu sujuda ba ba la yusjudu ba la yasjudu albina'u lil ma'lum ba zai musu sujuda ba dan ya bar su wa in sajada laha in kuma ya musu sujuda saboda barin to batalat salatuhu sallar shi fata baci saboda ba a yi wa musahabbi ƙabliya ko ba'adiyya eh in ta hassahawul lazila su ju da lahu raukanuwa wadda babu sahau babu sujudu sahawi gare ta ta zo ƙarshe eh to da abin da ya faɗa hakan ɗin yake a mazahaba barinsa ba a yin ƙabliya ba a yin ƙabliya babu fara'idul wudu'i babu da yake magana akan farillan alwala to wannan shi ma za mu ga daga cikin kurakuran wannan littafi za mu ga hatta tartibin littafin ya saba ma abin da su malaman fiƙihu suke kawowa domin shi za mu ga ya fara da bayanin sallah ya zo ya yi bayani akan sujudu sahawi sannan ya biyo da bayanin alwala ya biyo da bayanin taimama ƙarshe ya rufe da bayani akan farillan wanka da sunnoni to wannan tartibi ne wanda yake ba haka malamai ke yi ba malamai in sun zo bayanin sallah da abin da ke da alaka da ita to sukan fara ne da tsarki kaman alwala sukan fara da shi sun zo bayani akan matsalolin alwala sai su biyo da wanka su yi bayani shi ba akan matsalolinsa na uku sannan su zo da bayanin taimama saboda ita taimama badal ce na alwala da wankan in sun gama bayanin taimama to shine sai su shigo bayanin sallah su kawo farillanta sharuɗanta rukunanta da abin da ke da alaƙa da ita in sun gama ƙarshe sai su zo da bayanin sujudu sahawi wannan shine tartibi wanda aka saba da shi amma shi sai zo duk ya har gitsa abubuwa ya yi taƙadimu ma haƙƙo ta akhiru ya yi ta'akhiru ma haƙƙo ta ƙadimu kuma wannan duk littattafan fikihu na kowace mazhaba ba za ka ga irin wannan tsarin nasa ba to kaga hatta a tartibin littafin akwai ɗan gyara a kai littafi ne dai tun da an riga an saba da shi wasu sun dukufa a kansa eh to kaga ba laifi a yi bayani eh amma babu shakka ɗalibi ne ga alamu kuma wanda dai ya ɗan fara fahimtar karatu haka eh duk da mai ilimi irin nashi a yanzu kuma malami ne a to sunayen suna ayyan ƙawa'idin eh eh to kaga don kaji an ce ba wai ana nufin in auna shi da manyan malamai eh ake magana ba wai ana nufin malamai na zamani na yanzu ba a shi inda zai dawo yanzu to wasu sai sun dinga mai sujuda da ruku saboda tarin iliminsa an gane yawa to in an auna shi da manyan malamai irin su mai al'akhdari irin su mai askari irin su mai muktasar to shi ne za a ce ba malami ba ne an gane yawwa don karka jana cewa ba malami ba ne ka ɗauka ko irin malaman zamaninku to Allah shi yahi basa babu fara'idul wudu'i babu mai bayani akan farillan alwala wa amma fara'idul wudu'i amma farillan alwala fasamaniyatun guda takwas ne awwaluha na farko anniyatu akwai niyya fardun niyya farilla ce a alwala wal ma'u tahuru ruwa mai tsalkakewa shi ma farilla ne wa huwa mutlaqu shine ruwa wanda yake sake ba kayyade shi da wani abu ba ba ce ruwan zaki ba fardun farilla ne wa gaslul yadaini da wankin hannuwa wa gasul ya daina da wankin hannuwa ilal murfaƙaini zuwa murafukai fardun farilla ne wa masu jami'in ra'asi da shafan kai gaba ɗaya fardun farilla ne wa gasulun rijilaini da wanke kafafu guda biyu ma'alka'abai ni tare da idanun sawu fardun farilla ne walfauru da gaggautawa shi ba farilla ne wa huwal muwalatu da an ce alfauru ana nufin bibiya ko jerantawa ma'ana in an fara kada a yanke sai an kammala wa kaunul jasadi tsohiran da zamowar jiki mai tsarki fardun farilla ne inda shaikhil abahari agun malam al'abahari ɗaya daga cikin malaman malikiya in ta hatsi fara'idul wudu'i farillan alwala sun zo ƙarshe shi ma a nan a ga bakwai aka ambata kwai na takwas ilis shi ma sun ƙara shi waddalku shi ne na takwas shi ne na takwas cuɗan yawa da sai mu kwana da sai mu tashi babu sunan lodoyi na'am wa gaslu wajihi masu jami'ar rasu nan bai ambace shi ba babu shi babu shi shi ne takwas ɗin dama shi wannan da ya kawo na ƙarshe to ba a cika kawo shi ba bai cikin abin da ya shuhura shi wa kaunul jasadi tsahira addal kuɗin sai shi wankin fuskan da ka ambata sai wankin hannaye zuwa birfaƙai sai shafan kai sai wankin ƙafafu sai alfauru da su ne dama shi wannan shi ne cikon na takwas ɗin tsakanin masu ganin takwas ne da masu ganin bakwai ne wanda suka ce takwas ne to shi ne sun ƙara da shi amma akwai addalku to shi na fuska mai yiwuwa kuskure don bai kamata a ce bai shigo ba don shi sananne ne biyu don kuma na uku ta yana yiwa daga wurinsu ne shi kan dole akwai shi Allah ya taimaka ɗin za mu kwana insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله